لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحي بلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da jinjina da yabo da kirari wa Allahu subhanahu wa ta'ala da rayar da mu ya kamu wannan yammaci na lahadi dare na litinin wanda ya daidai da 28 ne ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa birnin madina na da shekara 1445 wanda ya daidai da bakwai ne ga watan hudu 2024 miladiya in ya inganta to alhamdulillah ga mu cikin wannan masallaci namu mai albarka na ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami jikin gidan alhaji ibrahim aliyu mai zare junction in waterboard cikin wannan gari namu mai ɗumbin albarka na gombe mun haɗu ne a daidai wannan lokaci don shaida rufe tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara ta hijiriya 1445 wadda babban shehin malaminmu ya gabatar a wannan tasha ta tafsiri wato sheikh ahmad muhammad gombe allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka ubangiji allah ya ji kan mahaifa ya gabatar da wannan tafsiri daga farkon ramadana zuwa yau 28 ko zuwa jiya 27 ga watan ramadana to ba tare da na yi shimfiɗi mai tsawo ba akwai sheikh adam muhammad albani yana da uzuri akwai wuraren da zai je na rufe tafsirai ba nan kawai zai tsaya ba zai sa albarka a nan zai tafi wani guri zai ƙara tafiya wani guri sai shi sheikh al-mufassir ya nemi cewa a gabatar da shi malamin da farko ya sanya albarka domin ya samu damar da zai je ya halarci wa'incan wuraren rufe tafasir ɗin muna fata ubangiji allah ƙara rayuwarmu albarka yan uwa ga dai ramadan ta riga da ta ƙare gaba ɗaya abun da ya rage sauran saura ne wanda ya ribata ya ribata wanda bai ribata ba ma dai shi kenan ramadan ta riga da ta ƙare ubangiji allah ya sanya muna daga cikin waɗanda muka ribata ubangiji Allah ya sa muna daga cikin wanda aka yanta ubangiji Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za mu yi barka barka a gidan aljanna sanadiyan wannan ramadana ina ga ba tare da ɓata lokaci ba za mu gabatar da shi sheikh adam muhammad albanin gombe domin ya zo ya sanya albarka a wannan bagare akar makalla fa tafaddal mashkuran ma'jura
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari wanda ba su da ƙarshe ba su da iyaka sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya tara mu a wannan ɗaki nasa mai albarka masallaci domin a tattauna 'yan kalmomi da za su zama cikato na wannan tafsiri da malam ahmad muhammad gombe ya ainihin wato gabatar muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a kamar yadda malam jamilu bafayo ya gabatar kalmomi ne kaɗan gaskiya zan yi saboda wato in wannan kwanakin suka zo sai dai a yi ta haƙuri da mu gaskiya ko ta ina wannan ya bugo waya wannan ya ce don allah malam ka zo wannan ya ce ka zo na zama rabu da malam ahmad da safe akan za mu haɗu a nan masallacin mai yatti mu ɗan yi mitin ma kafin mu shirya magana abin nan wallahi da ya tafi tsabar gajiya bai san lokacin da bacci ya kwashe shi ba mun yi akan za mu sallar la'asar shi bai iso ma sai kusan karfe hudu da kusan minti arba'in da wani abu to kaga wannan duka yana daga cikin hidimdumu da ɗawainiyoyi da fama da ake ta yi muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri a na farko dai jama'a wallahi mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana baiwa da wannan littafi wanda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta duk mai tsoron Allah ya zamto wannan littafin ya zama masa jagora Allah ya ce lau anzalna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribu halin nas la'allahum yatafakkaruna da a ce za mu sauke wannan littafi akan wani dutse Allah ya ce wallahi da ka gan shi mutasaddi khashi'an yana cikin tsoro da firgici da tashin hankali mutasaddi'an yana kyakkecewa at-tasaddu shine tsatsagewar abu da faffashewarsa wato saboda tsabar tsoron Allah da tsabar wato ganin girman Allah da yadda littafin ke dukan kirji ya kai a ce idan akan dutse aka sauke ya kai ya faffashe gaba daya saboda tsoron Allah Allah ce wa tilkal amsalu waɗannan misalai da kuke gani nadribu halin nasu muna buga su ne akan mutane la'allakum yatafakkaruna ko za su zamanto masu hangen nesa da tuntuntuni da tunani akan al'amuran rayuwa ina fata an gane wannan ya nuna mana cewa shi musulmi ana so qur'ani ya zama masa jagora in dai dutse mai tauri da za a sauke zai iya fashewa to ina kuma ga zuciya mai laushi ya kamata ita kanta narke gaba ɗaya ma idan qur'ani ya sauka a kanta ina fata an gane yasa Allah ya faɗa a cikin suratul baqara thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله سيتي وما الله بغافل عما تعملون الله yana siffanta zuciyar waɗanda ba sa iya mai da hankali akan alkur'ani ba sa iya mai da hankali akan sunnar manzon Allah ba sa mai da hankali akan tunataswa da ainihin wato karantarwa ta alkur'ani wanda wannan qur'ani shi yake lausasa zuciya shi yake lausasa kirji shi yake sa albarka a rayuwa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ya ce littafi ne wanda muka sauke shi gare ka mai dimbin albarka saboda a dinga fahimtar ayoyinsa kuma saboda masu hankali su dinga nazari akan al'amarinsa kuma wallahi bayan Allah da suka saurari tafsiri a musamman a wannan masallacin ni na tabbata cewa sun kwankwaɗi madarar ilimi da karatu da fahimtar abubuwan Qur'anin nan saboda bazilisi ne wanda ya samu daidai da shi na fata an fahimta dama huffaz ne hafizan alkur'ani gangaren kafu gani balle wane gwani wai ciki di shaku kuma sai aka samu sahibu tafsiri wal bayani wal fiqh wal tauhid wal aqidati islamiyya ahmad muhammad gombe Allah ya saka mishi da alkhairi wani ya buga mun waya yace min ni dama malam ahmad din nan haka yake nace nace ban gane haka yake ba yace kai yace shi abin ya bashi mamaki ya ce ka ce ai mu mun san in kai baka san shi ba mun san dalilin da yasa muka ce yazo hiye tafsirin ma'ana mutane suna da wani irin ɗabi'a idan suna ganin ka haka ba su san waye kai ba sai ka zo kayi magana ne ake gane wane ne kai ina fata an fahimta kamar yadda mai kuɗi ba a gane mai kuɗi sai in ya dan baza haka ne ko ba haka ba to shi ma ilimin ba a gane mai hi sai ka zo kayi jawabi sai a gane kayi a hefa abin fa ya wuce tunanina to malam ya zo ya karatu wallahi akwai wanda suka dinga kiran mu a waya suna cewa wallahi su ba su san malam haka Allah ya masa bayawa ba sai a wannan lokacin saboda haka muna addu'a malam Allah ya saka ma da alkhairi malam ka bada badar ilimi ina bibiyar karatun nan sosai sosai nake bibiyar sa na tsinci abubuwa ni kaina na fawaid waɗanda wallahi a cikin karatuna ni ba ban san da su ba saboda ki ilimi da kake ganin sa kogi ne al ilmu baharul la nafada lima'ihi kam qala la adri ulul albabi لا علم عندي ليس عيب قولها العيب أن يفتي بغير صواب malam yake cewa wato shi ilimi da kake ganin sa kogi ne la nafa da lima'ihi ba wanda ya isa ya kura kogi kuwa haka ne ko ba haka ba duk nutsan ka zaka gama nutso ka ɗebo gwalagwale ka yi duk abin da zaka yi baka yi saka kura kogi ba to haka karatu ba wanda ya isa ya kure shi duk yanda ka karanta duk yanda kake da bincike sai ka samu wani wanda baka taba tsammani ba ya zo da binciken da baka taba karanta ba tunda mamar ka ta haife ka ina fata an gane to Allah ya saka da alheri saboda haka malam ya bada ilimi daidai gurgudu ya kuma yi kokarin tattaro kan bayin Allah ya haɗa kan al'umma a wannan masallaci ya yi kokari wajen ya nusar da mutane akan abubuwa na alkhairin wannan littafi Allah ya biya shi da aljanna don haka mu yi kokari mu ɗauki wannan darussa mu ɗauki waɗannan abubuwa da muka samu na darussa don Allah mu saka su a cikin aikin mu shine ribar abin da muka koya a cikin wannan wata Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya ba mu iko abu na biyu ina ainihin wato jan hankalinmu da don Allah mu yi ƙoƙari mu ga cewa dukkanin abin da za mu yi na rayuwar mu kyautata alaƙar mu da kowane ne kuma mu saka ikhlasi a cikin al'amuran mu musamman mu masu da'awa bai yiwuwa a ce mai da'awa ya zama kullun shi kokarin sa ya za a ya sami gindin zama ba daidai bane ba daidai bane idan kana da'awa don Allah ko an ce ka zo ka yi za ka yi in aka ce ma kar ka yi za ka ce masha Allahu tabarakallahu amma a ga cewa kai mai da'awa kana tusa kanka kana waye kana waye ba daidai bane wallahi kuma mutum ya zamanto da'awarsa bakinsa ya zama daidai da zuciyarsa kuma da aikinsa amma ba zai yiwu ka zo ka sa mutane a gaba ka karanta musu aya ka yi wane ne ka yi jawabi amma mu'amalarka ta kasuwa shirme mu'amalarka da ɗalibai shirme mu'amalarka da malaman yan uwanka shirme mu'amalarka da waɗanda kake tare da su cikin mu'amalar yau da gobe ya zamanto ba su wannan babu wannan qur'anin a ciki wannan ba daidai bane na fata yan uwanmu masu da'awa da ɗalibai yan uwana za mu yi kokari mu dinga practicing din abin da muke karantawa an tambayi na Aisha Allah ya ƙara mata aminci da yarda cewa menene ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qalat kana khuluquhul qur'an sai ta ce ai ɗabi'un manzon Allah qur'ani ne kawai idan da qur'ani ya hana zai hanu in yace ayi zai yi in yace a dakata zai dakata in yace a tashi zai tashi in qur'ani ma yace manzon Allah fita da gudu Allah annabi zai fita da gudu jama'a duk abin da qur'ani ya gaya masa haka yake yi to ya kamata duk wanda suke dakon qur'anin nan zamanto suna ɗabi'antuwa da ƙur'ani muna ɗabi'antuwa da halaye na ayoyin da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kar ka zama kana cikin masu da'awa amma kuma kowa ya buɗu baki a kanka sai ya faɗi magana mara daɗi wanda take nuna rahin tarbiyya da rahin haƙuri da rahin tsari da rahin tsoron Allah wannan ba daidai bane wallahi muna so muna fata jama'a za mu ji tsoron Allah dukkan mu mu gyara irin waɗannan halaye Allah ya gyara mana gabaki ɗaya Allah kuma ya ɗora mu akan daidai Allah ya sa mu gama lafiya daga ƙarshe alhaji ibrahim aliyu mai zare wanda aka fi sani da ahajaz wanda shine mai wannan masallaci allah ya saka mishi da alkhairi domin ba da dama a zo a baje littafin allah a faɗi sunnar manzan allah a masallaci irin nasa a matsayinsa na wanda allah ya yi wa dukiya yadda muka san masu dukiya ba sa son gaskiya haka ne ko ba haka ba da shugabanni ba sa son a faɗa musu gaskiya amma shi ya yarda in dai gaskiya ce a zo a baje ta in dai ƙur'ani ne a zo a karanta shi in dai sunnar manzan Allah ne a zo a baje kolinta a wannan guri kaga wannan ba karamin alheri bane ya rage mu da ya bamu wannan dama mu ji tsoron Allah mu yi abin da yake shine daidai mu yi abin da zai kawo maslaha wa al'umma ba abin da zai kawo mafsada wa al'umma ba muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya kara masa lafiya da imani Allah ya sa ya gama lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar shi su malam Jamilu da sauran bayan Allah ɗalibai hafizan alkur'ani wanda suka zo zama su malam Umar da sauransu duka waɗanda duk suka zo domin gudanar da wannan guri da taimakawa mana addu'a duk Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba mu ikon amfana da waɗannan alkhairai da ake baza mana Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljannar zan makomar mu yan uwa kamar yadda na faɗa yanzu haka daga nan zan tafi gurin malam Hamma Adama Umar wallahi da yanzu muna kan hanya ma sai da ya kira ni yace malam zaka zo nace in Allah ya da zan zo ina barin gurin sa kuma zan tafi gurin yayana malam Musa ibnu Khalid muna tare ɗazu da malam ahmad ya ga malam musa ya zo ya wata gaisuwa ya ce na gane wannan kalar gaisuwa ya zo ƙara kamun kafa ne cewa lalle fa a je gurin rufe tafsirinsa to haka muke fama jama'a muna addu'a Allah ya karba mana gabaki daya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya hada mu da mu da ku a cikin abin nan jannatul firdaus gabaki daya Allah ya saka shi Alhaji Ibrahim Allah ya biya shi da aljanna Allah ya sa aljanna ta zama komar sa Allah ya jikan iyayensa hadha huwa ma indiyo billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saka da alheri
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatu sheik allah ya kara wa rayuwa albarka kamar yadda muka faɗi uzuri na shi malam gashi ya ƙara faɗan uzurin da kansa wanda yanzu hakan nan da ikon allah zai tafi wurin rufe tafsirai guda biyu muna fata sheik malam adam muhammad albani allah ya saka da alkhairi da zumunci da aka sada insha allahu ina ga kai tsaye saboda lokacin namu bayi da yalwa sosai za mu dinga tafiya da wurwuri sannan kuma duk wanda aka ba wa dama za a ba shi takaitattun mintuna da insha allahu zai fa'idantar da su al'umma muna fata allah yi wa rayuwa albarka wanda za mu kira na gaba shine insha allahu dr talle shine zai gabato domin ya sa albarka dr abubakar idris talle insha allahu shi za mu kira domin ya zo ya gaisa da al'umma sannan kuma ya sanya albarka a wannan zama insha allahu akarmaka allahu falle mashkuran ma'ajura
okay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد babu shakka muna ƙara gode wa Allah ta'ala da ya nuna mana rana irin ta yau ya kuma ba mu damar halarta haka muna ƙara gode mishi muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki ira da amincin allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun son mu abun koyi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya muna ƙara gode wa shi malam ahmad ko a ce malam ahmad gombe yadda ya ɗauki lokaci ƙwarai na gudanar da wannan tafsiri Uh, ko ba komi jiya ina nan aka yi wani bangare na suratul maryam da na yi tunanin yau za a yi suratul maryam na minti talatin to sai kuma a yi sauran bayanai na sauran minti talatin uh, allah ta'ala ya saka da alkhairi haka waɗanda suka shirya wannan tafsiri kuma suke gudanar da shi allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi babu shakka na so a ce an gama suratul maryam da ni saboda dalilai da yawa har nake gaya ma wani dan uwa na ce ba zai yiwu a gama ba a wannan zaman amma dai wala'alla yau ma za a dan ci gaba da karatun suratul maryam jiya malam ya yi karatu a wata gaba wanda yana da kyau sosai da sosai a mai da hankali a kai da farko dai maryamu alaihassalam da an ambaci sunan da an ambaci suratul maryam malamai suna cewa babban abin da ake bukata ga kai musulmi da jin wannan sunan to ka san wata babbar mata ce wadda allah ta'ala ya halitta tun daga lokacin ta har duniya ta tashi to babu kamarta duk da karancin shekarunta na duk da karancin shekarunta duka duka bayanan da malam yake ta yi jiya game da maryam a suratul maryam shekarunta goma sha uku ne shekararta goma sha uku amma kuma allah ta'ala ya zaɓe ta duka allah da kansa yana cewa wa in qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryamu lallai Allah ta'ala ya zaɓe ki kuma Allah ta'ala ya tsarkake ki haka kuma Allah ta'ala ya zaɓe ki akan dukkan matan duniya to a wannan akwai hadithi na Anas bin Malik anas bin malik radiyallahu anhu yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hasbuka nisa'ul alamin hasbuka nisa'ul alamin a maryamu bintu imran wa fa- wa maryamu bintu imran wa khadijatu bintu khuwailid wa fatimatu bintu muhammad wa asiya imra'atu fir'aun haka hadithin yake hasbuka nisa'ul alamin maryamu bintu imran wa khadija bintu khuwailid wa fatimatu bintu muhammad wa asiya imra'atu fir'aun cewa ya ishe ka ka gane su wane ne manyan matan duniya baki ɗaya su wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ɗaya ita ce maryam yar imrana wannan maryam da ake ta maganarta ita ɗin dai ita ce lamba one sannan khadija bintu khuwailid nana khadija sannan ta uku fatimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam nana fatima sannan ta hudu asiya yar a asiya matar matar fir'aun wannan a nuna maka wace ce maryamu a karatun da malam ya yi jiya a suratul maryam akwai wata gaba an ambaci lokacin da Allah ta'ala ya turo mata mala'ika jibrilu fa'arsanna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya aka tura mata mala'ika jibrilu a surar mutum ka kalli wani abun mamaki na maryamu wadda da in aka gama surar ko za a fitar da manya-manyan abubuwa sun kai kamar goma sha biyar amma ina so in fitar da wannan abu ɗaya a lokacin duk da karancin shekarunta duk da irin yanayin da take ciki kawai ta ga mutum bayan ta keɓe inda ba ta tunanin wani ya ji ta ba ta tunanin wani ya ganta ta keɓe amma kwatsam kawai sai ga mala'ika a gabanta amma a surar mutum nan maryamu ba ta rikice ba ba ta ɗimauce ba har ma tana mamakin wannan shi wane ne qalat inni a'udhu bi rahmani mink in kunta taqiyya kaga tana cikin hayyacinta kenan bata birkita bata soma ihu da kuka ba amma qalat inni a'udhu bi rahmani mink in kunta taqiyya har ta dinga magana da shi ya faɗa ta faɗa ya faɗa ta faɗa kuma mala'ika amma a surar mutum da wannan malamai suke cewar ina abin da ya faru na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ake yawan faɗi har ana rubuta a littattafan tarihi yaranmu ana karantar da su wannan abin hatsari ne garari ne saboda ya shafi yana nema ya shafi aqida kuma hatsarinsa kwaikwayon kafirai ne da mushirikai saboda haka a kiyaye ana cewar manzon sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake zuwa kogon hira yana bauta wata rana sai ga mala'ika jibrilu ya zo masa da ya tashi zuwa masa sai zo masa a surar mutum ko kun manta ne kowa ya san haka ya je masa a surar mutum wannan kalmar shine za ka ja layi a karkashi cewa mala'ika jibrilu ya ji wa manzon Allah a surar mutum sai ce masa ikara manzon Allah ya ce ma ana bi qari har aka yi kamar haka sau uku ya ce ka yi karatu ya ce shi ba mai karatu ba ne bai san karatu ba a na uku ya riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya karanta masa waɗannan ayoyi guda biyar bismillahir rahmanir iqra bismi rabbikal ladhi har zuwa biyar su ne farkon abin da aka saukarwa manzon Allah to daga nan tarihin sai ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruga a guje hankalinsa a tashe ya tafi wajen nana Khadija har yana cewa ta lullube shi ta lullube shi a tsorace saboda Allah idan har na na maryamu za ta haɗu da mala'ika a surar mutum ta yi magana da shi baka da baka na tsawon lokaci bata tsorata ba tana wannan shekaru duka-duka goma sha uku don mai manzon Allah yana shekara arba'in yana namiji shekara arba'in shi kuma ya haɗu da mala'ika a suran mutum ya tsorata da Allah an gane wannan don me zai tsorata ashe abinda ke nuna maka jibrilu a surarsa ta mala'ika jibrilu ne ba a surar mutum ba ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa karɓar ko da aya ɗaya daga jibrilu yana surarsa ta mutum ba dole sai jibrilu ya zo a surarsa ta mala'ika jibrilu kuma wannan labarin ya tabbatar maka da haka inda a surar mutum ya je sallallahu alaihi wasallam ba zai tsorata ba in kuma ka yarda da wannan hatsarin da ke ciki shine na ɗaya ko dai kana zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani rago ragon namiji ne rago ne saboda ya ga mutum ya tsorata ko kuma na biyu kana kwaikwayon kafirai da mushirikai don su ne suke faɗin a suratul yunus ولقد نعلم أنما يقولون إنما ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين كافرين سكي تشيوا مشركين سكي تشيوا ولقد نعلم سنة تشيوا من غاني من سني ولقد نعلم الله تعالى ينا مغنى من سني سنة تشيوا wani mutum ne yake koya masa inama yu'allimuhu bashar mutum ke zuwa ya koya masa alkur'ani mutum ke koya wa annabi qur'ani to kaga faɗin wannan mushrikai ne suke faɗi faɗin wannan kafirai ne suke faɗi kuma yana iya shafar aqida saboda haka ba gaskiya bane cewar manzon Allah jibrilu ya fito masa a surar mutum gaskiyar maganar jibrilu ya zo ne a surarsa ta mala'ika jibrilu wannan yana daga cikin abubuwan an ƙara mu minti bakwai ok time ok a yadda na ga ti ɗi sai na ga kamar sabin ne ce to wannan sabuwar lacca kenan saboda haka allah ta'ala ya saka da alkhairi muna taya ku murna na samun ɗan uwa shi malam ahmad babu shakka mun ji yadda yake ta ƙoƙarin tafsirai daban-daban lokacin da naji yake bayanin ayoyin na ga wannan tafsirin kurtabi na ga wasu abubuwa a ciki tafsirin asa'adi na ji malam ya taɓa wani abu a ciki tafsirin radul adhan sai na rasa wani tafsiri ma malam yake amfani da shi ne wannan ya nuna yakan taɓa daban-daban daban-daban kafin ya zo ya gabatar da abin da yake gabatarwa allah ta'ala ya saka masa da alkhairi waɗanda suka shirya wannan tafsiri suke gudanar da shi Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi mu da muke halarta muke sauraro Allah ta'ala ya ba mu fahimta ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muke ji wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
dr abubakar idris talle allah ya saka da alkhairi da wannan gudunmawa da ya bayar in za a ba da wa malam minti 45 zuwa awa daya mun san insha Allah ba zai ishe shi isar da sakon da yake so ya isar ba sai dai kamar yadda aka faɗa dama da yake taro ne na rufe tafsiri to insha Allah kowa zai zo tofa albarkacin bakinsa ne da ikon Allah na kai tsaye saboda lokaci za mu gayyaci honorable commissioner for youth na gombe state domin ya zo ya sanya albarka a wannan zama namu shine honorable adam inuwa falyatafaddal mashkura honorable a matashi ne shi Allah ya saka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أكرمك الله Malam Ahmad Malam Ahmad ba ka yace mun zan zo na yi magana ba ka ce mu zo a rufe karatu eh na gan su kan lallai kuwa to alhamdulillah muna yi wa Allah godiya da ya ba mu wannan dama kuma ya kawo mu wannan lokaci yau ramadan Allah ya ba mu iko mun kai na 28 saura ɗaya ko biyu to babban abin da zan ja hankalinmu a kai shine duk inda aka ga al'umma irin waɗannan ta haɗu kuma aka ga alamar majority wanda suka fi yawa a cikinta matasa ne to alaman gari yana ci gaba kenan kuma alaman nasarori suna kankama a wannan gari mai tarin albarka na gombe wannan gida da muke ciki ni kan dama gidanmu ne wannan gida da yawan ku wata ilma su sani ba mu 'ya'ya ne a wajen mai wannan gida shi alhaji ibrahim aliyu mai zare tun muna primary school muke wannan gida muke zuwa ake aiko mu mu gangaro mu zo mu yi saƙonni iri-iri kullum na zo gidan nan kuma akwai abubuwa da yawa da suke zuwa mu na wasu 'yan uwa da muka rasa a cikin gida ba na mantawa da haruna da anas allah gafarta musu akwai kuma abubakar siniya shi ma allah gafarta masa akwai kuma rasuwa da aka yi kwanan nan na fatima duka kusan mun yi karatu tare da su na alifin bawu a aji ɗaya da su so muna addu'a allah ubangiji ya ƙara bawa alhaji haƙuri da wannan rashi da ya gudana allah kuma ya ji kansu baki ɗaya shi malam ahmad wato mutane suna ta cewa ni ya yi mamaki da wasu suke cewa a jin wannan karatu suke gane malam ahmad ko da yake malam da yake ya yi rayuwa da yawa ba a nan ba amma mutane da yawa da suke wajen garin gombe ma sun san waye malam ahmad kuma alhamdulillah karatuttuka an ji su an ji su an ji su kowa ya gane waye malam ahmad babban abin da zan yi amfani da shi a wannan gaba wajen jan hankalinmu especially matasa ɗin duk wanda yake da iyayensa guda biyun nan a raye to duk abin da za ka yi a duniyar nan to a bayan zuwa gaban waɗannan mutanen suke ko me za ka yi a duniya domin allah maɗaukakin sarki daga bautarsa kai tsaye da ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an sai ya ce wa bil walidayni ihsana to dukkan wani matashi da yake so ya zauna lafiya a rayuwarsa da zai ya samu mahaifinsa kafin ranar sallah wannan shine saƙona ko mahaifiyarsa kafin ranar sallah duk ibadar da aka yi nan tun daga ɗaya da ramadan zuwa 28 ɗin nan da muke ciki yau to ka yi amfani da wannan sako ka je ka ka durƙusa ko ka tsuguna ko ka zauna ko ka kwanta duk yadda kai ka je ka gaisa ka roƙi su ƙara maka albarka kuma ka roƙi gafara in ka san akwai abin da ka yi na kuskure a cikin ramadan ɗin nan ko kafin ramadan ɗin nan to ka je ka yi ƙoƙari a ɗinke wannan barakar to insha Allahu daga bayan sallah alkhairi ne kawai za ku yi ta gani a duk inda mutum ya taka alkhairi zai ta gani domin tabbacin ana karatu ana fahimtar alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to shine dabbakawa dabbakawa kuma farko shine mutum ya fara da gida ya je tabbatar idan akwai wani abu da ya bari wanda yake shiga masa duhu to ya je yi kokari ya gyara wannan abu insha Allah duk sauran abubuwa za su yi cikin sauki ba zan tsawaita ba zan tsaya a wannan gaba sannan kuma zan ƙara jinjina ga shi jagoranmu mai girma gwamna alhaji muhammadu inuwa haya dan majan gombe wajen kokari da kuma gudunmawa da yake ta bawa al'umma a cikin wannan gari ko ta ina mutane dai sun gani in ma hagunka ba ta karba ba dama ta karba so wannan al'amari ne wanda kun san mu dama fagenmu daban wannan kujerar ta malamai ne sai aka ce kuma in ce wani abu to ba zan ce komai ba dai hin tsaya haka ko alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum yawa to
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ai honorable ka ce komai ka ce kuma baka ce komai ba to Allah ya saka da alkhairi ka san su yan siyasa wani lokaci sai sun dan bayyana kansu duk yadda dai aka dan saka ya su duk da ya ce kujeran ta malamai ne da sai ya yi ta malaman kawai sai ya tashi amma dai sanda ya dan taba to ina ga dai mala mala Ahmad Muhammad Gombe ya yafe maka Allah ya saka da alkhairi yawa insha Allah kai tsaye saboda lokaci muna dan ya dan gurguje ne za mu kira wakilin chairman na Gombe local government wato mataimakinsa kenan Alhaji Muhammad Manga zai zo ya tofa albarkacin bakinsa na minti biyu zuwa uku da ikon Allah honorable bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته farko muna gode Allah subhanahu wa ta'ala ciki yaddansa da yarjewansa da ba mu dama muka da wurin da'ira ta karatu abun baki ciki da muke ciki shine yau an zo kulle tafsiri na farko ni ba malami ba tukun zuwa harkar malanta kawai na ba ai haƙuri da bayan da ke yi za a rufe tafsirin karatu wanda kullum za a zo misali karfe tara zuwa karfe goma za a tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk lokacin da aka yi da'ira wurin karatun qur'ani ko da Allah zai sa mu kiran mutum kwaya da a wannan wurin lokacin da Allah zai sa mala'ika da kiran sa a wannan wurin da ka san a cikin aljanna ke da ya rasu a lokacin to shi kalma gana kare domin cikin dausayin aljanna yake to kullum muna zuwa wannan wurin yau mun shiga cikin haulayi domin abun yana mana ban kwana an zo za a kulle ba fa an daina ba ne amma na wannan lokacin da aka ware mana muke zuwa domin mafi yawanci da an kula a wannan lokacin kan gaba ne muka fi zamantakewa ta zuwa jin karatu allah ya ce annabi ya ce za ga wani taliban ba kowa yake zuwa ba gaskiyar al'amari ya da misali da kasuwa ne ya dan gajiya dan kwanta huta to wannan kuma dama an sha ruwan gajen ya zo ce to ai warin jawarin tafsir ko da yana gingiri zan tsinci wani abu kuma haka ne za ka mutu zuwa na karatun yana dan gingiri sa da yana farka kuma da kyau guda biyu ko ga ya rai bacci ya dan rage fareja jikinsa kuma gashi ya samu lada to kare cika ko ba an ce yi nasiha ko wani abu ne in ce wani abu to ni wakili ne na barista sani ciyaman mai nema insha Allah rabbi na gombe local government ne kuma mataimakin sa ne suke da ubangiji muka zo nan domin an gayyace shi ya zo nan wurin domin shi ma a yi addu'ar rufe wannan abin da shi to aka samu akasi don bai kai minti dan biyar ko kuma ya shirya zai taho aka nemi shi waya waya a gidan gwamnati to ya ce don allah mu jagorance shi na zo da kansuloli kusan guda biyar ko shida da su ma ba yi ba su ba mutum da wurin karatun qur'ani ne ko taku guda kai da niyan ka zaka samu alfarar lada to ina mana fatan alheri da kuma jajanta mana ga rashi da muka yi na wannan abun gaskiya domin babban rashi ne a lokacin da ka rasa mai gaya maka Allah ya ce ka sani ake ƙara tuntuɓa kakan ka san wannan abu to ba karamin fa'ida yake da shi ba wannan malam abubuwan da kuke muna gani da yawa muna gani a tv muna gani a social media waɗannan abubuwan da ake faɗa a gaya maka Allah ya ce masigan da wani yake faɗa wallahi a nan mutum yake samun dama domin wani ya fi jin karatun wane sai ka ji ya samu ne zuwa abu ɗaya ce za a raba kashi biyu misali a ce an raba tumatir kashi biyu fa'idan yadda aka kashe wani a kwance ne wani a tsaye ne amma a dai an raba shi suna an raba to bayanan da malamin zai ma wannan yadda zaka ji shi sai ka ji kawai lokaci guda ya shiga waɗannan abubuwan kar koya kuri kusan malamin makaranta da bayanai fa zan yi ta bayani a yi haƙuri da ni amma da ke an canan ban minti biyu kuma lokaci da ta ja sa a yi haƙuri gaskiya ina jajirta mana wannan abun da muka rasa na wannan allah ba mu lada abubuwan da aka yi ba ko malamai da kuka yi ta ƙoƙari ba dare ba rana domin lokacin da malami ke ba da katu wallahi fure na kansa zaka ga mutum bai da shekaru amma ya tsufa lokaci da ba wani abu da shi nazari da zai aka ya zo kar ya kuskure yake tunanin wani abu amma ya kokarta ya kwana ko ya wuni kas yana nazari har ya zo ya gaya mana ga abin da Allah ya ce annabi ya ce wannan babu mujin abu ne na mujinjina musu ba kowa Allah yake ba dama wannan za ka wani da ilimi amma bai samu daman wannan abun ba to wannan mujinjina muku mala yadda kuke da kokari Allah ya sa muku albarka ubangiji Allah ya sa ku fi haka Allah ya kara muku tsawon rai muna godiya wadda bai musulantuwa duk lokacin da aka ce ana gaya muku Allah ya ce ana son ku ne don ku gyara mu'amalar ku ce ta abubuwa da yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu honorable alhaji muhammad manga deputy chairman gombe local government allah ya saka da alkhairi kai tsaye za mu kira wakili wanda zai wakilci 'yan kwamitin masallaci da dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa a wannan masallaci daga kan shi shugaba na foundation har zuwa kan mai taimakawa na ƙasa shi sheikh musa hussein abdullahi chief imam na wannan masallaci zai zo miƙa kalmatu shukur zai ba da kalmar godiya ga a daidai wannan bagaren insha Allah akar makallahu falatafaddal kana da minti biyu zuwa uku
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيابة عن جميع الإخوة كما رأي فدا إنا مغنى أمدد kwamitin wannan masallaci na mai albarka na ihya sunna da ke wannan anguwa ta fantami da ke jikin gidan alhaji ibrahim aliyu mai zare da ke fadin wannan jiha ta gombe a madadin shi ciyaman na kwamitin wannan masallaci da ke kasa mai zarki a yanzu haka alhaji dan juma da kuma dukkan membobi da suke karkashinsa an umarce ni da na yi godiya na farko godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddare nuna mana wannan wata mai albarka muka gabatar da ibada a cikinsa wanda yake ban kwana da mu a yanzu haka muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya karbi ibadunmu da muka yi ya kuma na afuwa kurakuranmu kuma ya sa da mu za a karasa wannan ramadan din abu na biyu dukkan kwamiti suna miƙa godiyansu ga shi ɗan uwa amini kuma malaminmu malam ahmad muhammad gombe al-misri al-amiriki al-kanawi al-nigeri al-kuma gombawi na farko al-kanawi don ni na sanye lokacin da yi karatu a kano sai kuma al-ikowi ko sai kuma al-misri sannan kuma al'amiriki sun intakal ila nigeria mala ahmad muna godiya gare ka mala ahmad baiwa ce ta allah a ɓoye a tattare da wannan bawan allah ni amini na ne ina jami'a in ya zo daga masar yana zuwa har ɗaki na madina mala ahmad mutumin kirki ne kuma ya ba mu gudumawa allah ya saka masu da alkhairi hakika ya ba mu ilimi mai matukar yawa kuma muna fata kar ya tsaya daga yau Allah ya saka musu alkhairi malam muna godiya a madadin shi babanmu alhaji ibrahim aliyu mai zare da ciyaman na kwamiti muna godiya bisa wannan gudumawa da ka zo ka bamu wanda kuma aka yi ta bugawa babban amininmu babban amini na kuma malami na gashi nan ya shigo kuma ina shirin faɗansa babban amini na kuma malami na malam musa adam mai hula wanda kuma da shi aka kai ruwa rana wajen malam ahmad ya zo yi tafsiri a wannan malam musa adam mai hula muna maka addu'an fatan alkhairi dattijon arziki allah sa ka gama lafiya sannan kuma muna godiya ga sauran dukkan al'umma da suka ba mu haɗin kai wajen halartar wannan tafsiri din da kuma su 'yan kwamiti da social media da ba su yi ƙasa a gwiwa ba kullum wannan za a same su a wannan wuri to a madadin kwamiti muna godiya ga dukkan al'ummar wannan anguwa da ma na wajen wannan anguwa da suke halattar wannan darussa din sannan muna godiya a madadin kwamiti da waɗansu bayan Allah da suka ɗauɗauniyan wannan karatu a gidan rediyo da talabishin malagi ce daga lagos an kira shi wasu sun ɗauka bai san ma suwaye suka ɗauka ba to muna godiya ga duk wanda ya ba da gudumawa na shawari ko na dukiya wajen ganin karatun ya cimma nasara allah ya saka wa kowa da alkhairi muna fata duk wanda ya zo wannan waje ga sunan mutane ba zan iya kiran sunansu duka ba malam albani ya zo ya bada uzuri ya gabatar ya tafi ga dattijon arziki baban masallaci wanda yake madadin alhaji ahmad haruna wanda shine ciyaman na masallaci a yau ga shi nan tun ɗazu ya zo ga babana baban malam musa adam mai hula baba muna maka maraba da zuwa allah ya maka albarka ga kuma babban yayanmu babban uba kuma alhaji bashir investment kuma shi ma ya mana tare da shanan da sauran yan uwa ga su yaya mahmud arabi duka wannan su yaya ibrahim alhaji umaru muna muku fatan alkhairi allah ya sakan ya kwa da alkhairi dr abubakar talada mun shi kan dan gida ne malamin mu ne kuma masallacin sa ne allah ya sakan ya kowa da alkhairi ga dattawa yan anguwa da suka zo ya kamata mu ba su kujeri ga sunan fiskar kunya ya kamata mu ba su kujera mu muka kau da kai saboda su ma su tare bakin su ne yan anguwa muna muku godiya da kuma mu haɗin kai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya tara mu cikin lada Allah ya sa muna cikin yantattu a cikin wannan wata mai albarka hadha huwa ma'ini billahi tawfiq wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah dipiti ciyaman muna godiya kai hakuri dipiti ciyaman a madadin barista Sani Ahmad Iya Haruna muna maraba da zuwa muna muku addu'a Allah ya sa yadda aka fidda kudin Allah ya sa kuma ku ne za ku jagoranci karamar hukuma cikin alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi yan agajin mu ku yi hakuri yan agajin mu jiya na musu addu'a wallahi jiya na musu addu'a nace mala abdullahi tun karfe hudu kuke zuwa nan wurin ba a biyan ku ko kwabo Allah ne kawai ke biyan ku za su zo nan muna zaune bayan la'asar su share nan su gyara nan su shimfiɗa can ba a ba su ko kwabo sai Allah suna yi don Allah ne yan agajinmu Allah ya muku albarka duk inda yan agajinmu suke da yan hizba Allah ubangiji shi zai ba mu lada wannan yan midiyan malami da yake har karantarwa suke yadawa kusan aikin su ɗaya ne Allah ya ba wa kowa lada akan abin ke ne alkhairu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Musa Hussein Abdullahi Almadani Allah ya saka da alkhairi ina ga kusan dai time in yana ƙara tafiya wanda ana jawabi na godiya sai ga shi babban malaminmu sheikh musa adam mai hula da shi da babanmu da tawaga sun shigo wannan wuri ubangiji allah ya kara wa rayuwa albarka kuma a daidai wannan gaba ba tare da mu bata lokaci wa malamin za mu bukata ya zo zanna a kujeran domin ya gaisa da al'umma ya sanya albarka ya sanya ta goma shi a cikin zaman sannan kuma ubangiji allah ya majagoranci akar wakallau Allah ya biya mu matasa suka ce sai gari ya waye
musamman daurawa ya ce saboda su abincinsu a kitin suke dauka ba alhaji bashir bismillah بسم الله الرحمن الرحيم أحمده تعالى وأستعينه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله salawatullahi wa salamu alaihi amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya sun tabbata wa Allah mai kowa mai komai wanda cikin iyawar shi da yardan shi muka halarci wannan a rufe gaba na tarjama ko tafsirin alkur'ani mai girma da dan uwa mala ahmad al'amiriki al gashi nan dai latu addu kawai damar ni idan na kira shi matsayin ce kana ta wani bangare a duniya domin shi yadda ga san irin to bari dai in shuru shi ba zamani annabi suleiman ya rayu ballantana uduha shaharun warawahu ha shahar wani ifiritu yana daukan shi ko wani abun da haka kawai kuna zaune da shi in ka dan taba shi sai ka je ai na yi abuja ai daga nan na yi yola na yi kaza kuma duk aikin allah ake allah ya sa kama da alkhairi malama muna godiya allah ya sa yi lafiya a gama lafiya allah ya kara wa rayuwa albarka alhaji ibrahim mai zare allah ya ƙara rayuwa albarka abinda kake nema ka gani ka gani da yawa zalika min fadlihi subhanahu wa ta'ala alaina wa alaikum allah ya ƙara wa rayuwa albarka allah ya sa a jima ana yi yan uwa matasa irina da da dattawa irin su malam musa Hussaini da iyayenmu kowa ina masu fatan alkhairi da yawa an gayyace ni gurare rufe karatuttuka na yi ta ba da uzurruka sai dai na yi ta wakilci amma tafsiri biyu na ce zan iya kokari na inga na yi squeezing na zo su ne tafsirin malam musa faƙihi da kuma tafsirin shi malam ahmad gombe wannan su ne kaɗai na ƙudurta jama'an da duk suka gani a yanar gizo banda gulma damar na riga na sharɗanta haka wanda duk ya gayyace ni ban amsa ba ya yafe mu abin ne da yawa a cikin ido ake ƙawuriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarmu albarka ya sa a lafiya a gama lafiya wannan majalisi mai albarka da wannan masallaci da yake kunsan al'umma tun ba yau ba to abinda nake irshadi a kai shine duk abinda za mu yi mu yi shi don Allah sannan kuma tsayi a kan turba yi don Allah shi ne kaɗai zai kai mutane zuwa gaci bayan tsayuwa da yi don Allah to fata kuma ka dinga addu'a Allah ya sa idan an yi Allah ya karɓa. lallai ina ga mun yi wa da ɗan umaru manajan alheri tun lokacin mala albani yana karatu to na so a ce na samu zuwa da wuri to amma matsalar da aka samu shine akwai ma'aikata a cikin gidana wanda har yanzu sai da 'ya'yana na bari a cikin gidan domin iyalan ba sama cikin gidan saboda dai a samu a ƙarasa na ɗauka za a iya samu a ƙarasa in samu in taho to haka dai na ba su haƙuri muka taho su iyayen na wasu riga ni shiryawa to amma na yi ta banga dai na fito sai in kwala wani kira sai a ce to har yanzu ba a gama ba to sai su yafe min da tuntuni domin muna gama sallar isha mahaifina na riga na gaya mishi yau na za mu sauka to ana idar da sallan ashen ya zo ya ce to yanzu ku nake jira yana zaune ya fi awa guda yana jira da sauransu sai ka yafe mu Allah ya ƙara wa rayuwa albarka alhaji bashir na taɓa shi shi ma ya ce yana can yana shan nono yana gurin mahaifiyarsa na ce to walfaru da gaggauta yana za a yi to kuma duka da aka zo aka haɗu ni ne in na leko tabbatar ana nan ne na ce in abu ya abin ku je za mu taho da su mala abdulkadir to su kuma dai suka yi ta rufa min asiri da katara sai da muka zo tare mala ahmad duka wannan abubuwan da aka aiwatar da duk abubuwan da aka kai aka komo yana koma zuwa ga ƙoƙarinka da jajircewanka da tsayuwa har zuwa yau ana karantarwa baba ibrahim allah ya saka da alkhairi yan uwa su dr talle da sauran yan uwa dai ga wani tsohon abokina na ya rike wani kau da kai ne eh kaifa amma Allah shirye ka wallahi Allah ya saka da alkhairi shi ma gugurma ne dan matashi ne gargunan wannan farin gemun dubban gani Allah ya saka da alkhairi kawai kasan halitta ne da sauransu to kamar yadda mala ya ce gaisuwa kawai za a yi ina gaishe mu duka sai dai abu biyu kawai zan yi kira zuwa ga matasa ku ji tsoron allah a nemi sana'ar idan kana jiran wai ka gama digiri ne a baka aiki a ƙasar nan ka ce musu injini ba haka ba ne ka kauce layi idan kana jiran in kai masas ne kana jiran za ka yi aiki wannan da gangan kake ko doctorate degree ka je ka yi wallahi sai allah ya ga dama zai baka aiki a najeriya ɗan najeriya ne zai tashi wai ya gama karatu ya dinga neman aiki aikin me kake zai ce ina neman aiki har neman aiki ya zama shi da aikin yinsa ban sani ba ko kun gane hausa na eh me kake sai ce ina neman aiki har ya zama neman aikin shine aikin yinsa mu daina girman kai duk sana'ar da Allah ya sa kana yi ka yi shi sana'ar mahaifinka da ka tabbatar ka iya in abu ya zama ya ja je kai modernizing din samana babanka na sai da maganin gargajiya ana kullawa ne yanzu ka dinga rafin dinsa ka je a mastika ka je a yi kaza ka je ka yi ka dan hada da wani cokali ka ce kare wuce iya wannan sai ka zama daftawa ne amma ka zauna tagajen tagajen nan da can allah ji kamala aminu ibrahim daurawa yake cewa wani ya zo ya same shi da kwalin digiri dinsa ya ce ya nema masa aiki sai ya ce masa to amma kai da zan baka shawari ka koma ɗiban shara mana ya kwashe da dariya ya zauna ya ce a modernizing ɗinsa za ka yi ya ce kaga anguwan masu kuɗi na nan duk anguwan masu kuɗi ne ka zo ka da drum ka zo ka ajiye musu ko wani ɗan abun nan ka ajiye ka ce duk bayan sati su ba da naira ɗari biyar kawai ba ruwanka sai ka nemo motar itace ka zo tana kwasa wani kuma sai ya ce yana bukatun ciko sai ka ce to za ka cike masa nawa zai biya ka ka karbi ɗari biyar ɗin waɗancan kuɗin cikonka sai ka dinga mai kana biyan kuɗin mota da shi ka ka samu aikin yi kai dai kuma ya ce sai yaron ya gidadance ɗaya bai fahimci wannan ba wani ya zo shi ya ɗauki abin yanzu yana da kamfaninsa da motocinsa masu ɗaukan kaza da kaza da kaza da kaza ya ce an masu kuɗi yanzu nan za su cika ma drum da shara su wani famfas su wani wani ma ba cika zai ba kawai kwalayen abubuwa ne da sun jibga sai su so mu kolin mu fa abin nan ɗinmu ya cika da zuwin ya zo dubu ɗaya dubu biyu shi kenan ya ga shi na ya zama wani bujuwa ziyi kai ka zauna kana ta wasa ku nemi sana'ar yi ku girma mutane ma'ana iyaye da dattawan anguwa sannan kuma ka kiyaye ka girmama malamanka duk wani wanda ya taba karantar da kai alifin ba'un ka nemi girmama shi a duk inda ka same shi abu na gaba mu ci gaba da yin addu'a wa kanmu da iyayenmu da ƙasarmu baki daya wannan shine kiran da zan yi ina roƙon ubangiji allah ya albarka cikin rayuwa da addini ba na zo in ce wani abu ne na dai cika ku da surutu da misalai ina roƙon ubangiji allah ya sa yi lafiya abu gama lafiya malamud gombe mun gode sosai allah ya ƙara wa rayuwa albarka alhaji ibrahim allah ya ƙara maka albarka cikin rayuwarka da addininka kuma ka gode wa allah ba wanda ya cancanci godiyar Allah kamar kai Allah ya yi duk abin da ya yi ya tsawaita rai kuma an ga abin da rai yake so kuma ana hidima wa addini har zuwa yau ba a daina ba mun fahimci jiki kan ya tsufa zuciyar ne kawai take wallahi jiki ya ja sosai shekarun ya ja amma zuciyar sai ta ga kamar yadda take muna yaran da muna hango ku Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya Bafa Jamilu Ni ga yake jan baki ne ka Arama Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Anas ko Abubakar ko Abubakar ko da dai kamar na san shi haka ne ka tuba ne kawai to Allah ya samu dace jama'a Allah ya haɗa ma gidan aljanna wassalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu sheik baba na'am time ya kare malamar bai magana wai to malamar zai magana tukunna insha Allah ko dan kadan a dan bayar gaskiya Allah ya saka da alkhairi Sheikh Musa Adam mai hula game da wannan gudunmawa da ya bayar babu lokaci da za a dinga tsokaci akan abubuwan da su masu gabatarwa suke yi wanda kai tsaye ina ga za mu gabatar da shi almufassir Sheikh Ahmad Muhammad Gombe domin ya zo shi ya gaisa da ɗumbin wa'innan al'umma da suka hallaru a wannan guri Allah Ubangiji ya saka da alkhairi شيخ بسم الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أبال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan rana ta rufe tafsiri kamar yadda muka fara gaskiya lokaci ya tafi abubuwa da yawa dole za mu ainihin waske musu abinda zan shi ne kawai godiya ta musamman ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu aron lafiya da tsawon rai da kuma lokaci muka gabatar da wannan karatu ba don mun iya ba sai don kawai da ya falala tashi muna roƙon abin da muka yi daidai allah ya karɓa mana inda muka yi tuntuɓe kuma allah ta'ala ya gafarta mana gaba ɗaya ya fitar da shi daga cikin ainihin zukata ga waɗanda suke bibiya ta social media a muna kira ga duk inda aka ji wani gyara ko tambihi a kofa bude take a ainihin sanar da mu insha Allah kuma za mu karba da izinin Allah a godiya ta musamman a musamman ga shi mai wannan wanda ya gina wannan masallaci kamar yadda malam ya ta bayanai ba abin da za mu ce sai da Allah ƙara rayuwar shi albarka annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin mutane wanda rayuwa ta yi tsayi kuma aiki ya kyau to wannan muna gani bisa kyautata zato a sun shiga cikin waɗannan hadisan Allah ta'ala ya ƙara rayuwarsu albarka mu ma Allah ba mu tsawon rai mai albarka ya ba mu kariya daga dukkan wani zalal a cikin addini a sannan akwai waɗansu mutane da a gurguje zan kira sunayensu saboda mahimmancin su da kuma rawan da suka taka wajen wannan al'amari abu na farko akwai shi malam jamilu bafayu gashi nan a gefe na akwai malam umar almadani waɗannan mutane dattawa guda biyu bari mai da su dattawa su ma sun taka rawan da ba a tsammanin wajen su ga wannan tafsirin sai an yi shi malam jamilu sai da ya sa bakin gilas akan ya ga karatun nan fa sai an yi ba wani abu bane illa kuma kyakkyawan niyya da kyautata zato muna roƙon duk ladan da za a samu Allah ya sa mu yi tarayya da su gaba ɗaya ciki malam jamilu muna godiya kwarai da gaske akwai shi chief imam na wannan masallaci malam musa husaini a amini Allah ya ƙara rayuwar shi albarka wato shi ma ya iya ƙoƙarin shi wajen ganin wannan abun ya yiwu muna godiya Allah ba ta lada sannan shi malam da ya tashi a nan yanzu shek musa adam mai hula kusan shi ya zama ciyaman kwamiti na sai an yi tafsirin nan a dama malam aikinsa ne irshadi da ainihin nabbaharwa wato kusan ba da abin da za mu ci sai da allah kara mana yawan ire-irensu a cikin wannan gari malam kusan ya zamo mana malam abdulhabu a kano kusan malam abdulhabu imami ahalus sunna ko to malam musa shi ne malam abdulhabu dinmu insha allahu allah kara rayuwar shi albarka akwai malam adam albani dr abubakar idris talle a waɗannan 'yan uwa sun karfafe ni wajen su ga lalle an yi wannan karatun duk yadda na so na waske a ƙarshe suna cikin waɗanda suka ba da shawaran a yi wannan karatu sannan mutum na gaba akwai babanmu shak usman isa taliyawa har gida muka zauna da shi a falon shi muka tattauna ya ce malam a ji a yi wannan karatun kuɗin ku riƙe ya fi a ce wasu ne za su riƙe da kuɗin mun san ku 'ya'yanmu ne kuma ɗalibanmu ne na ka ɗauko wani ya zo kira ruwa kuma abun kanmu zai dawo to gaskiya malam shi ma ina godiya bisa karfafawa sannan 'yan social media malam awal gashi nan kullum mai minti biyar malam awal allah kara maka albarka sannan malam usman lambauci gashi nan kusan duk karatun da ake turawa gidajen rediyo da whatsapp wallahi aikin shi ne to ran da na mishi magana ko fashi rana ɗaya bai yi ba yana da harkoki zai bari ya zo nan kullum ya je karatun safe na mata ya je karatun yamma na albani da daddare kuma na tare da shi anan malam usman allah biya ka da gidan aljanna sannan akwai ga malam musa aliyu dage na gidan rediyon jihar gombe in dai ba ku gan shi ba wani uzuri mai karfi ko rashin lafiya karatun safe na tare da mu karatun dare haka musamman kwana uku nan da ba gan shi ba ya fama da jinya kwarai da gaske wani addu'an allah kara masa lafiya ya sa kuma ya zama kafara malam musa allah kara rayuwanka albarka sannan yan agaji muna godiya kwarai da gaske sun taka rawa ba dan kaɗan ba a wannan al'amari sannan alaramma mala abubakar haruna ya yi ta ja mana ayoyi aramma allah saka maka da alkhairi ya ƙara rayuwa albarka ga kuma mala abubakar wanda yake ja mana baki a tafsirin safe shi na zaune a ƙasa da bulun kaya shi ma allah ƙara masa albarka ya ba mu gudunmuwa kwarai da gaske sai abun nan na kusa da na ƙarshe akwai shi eji na jihar gombe accountant general alhaji aminu umar guda wanda shi ya ɗauki nauyin sa tafsirin nan a gidan rediyon jewel fm da kuma gidan rediyon jihar gombe muna masa godiya kwarai da gaske a karatunmu na mata na miyetti kenan ya ɗauki na miyetti na safe ya ɗauki kuma na dare a nan wurin na miyettin a sa a gidan rediyon jiha wannan kuma a sa gidan jewel fm muna masa addu'a allah saka masa da alkhairi bisa wannan gudunmuwa da ya bayar sannan akwai manyan bakinmu da muka gayyata suka halarta daga kwamitinmu na masallaci miyeti ga sunan su kwamanda a ciyaman na media kwamiti kwamandan hisba na jihar gombe malam rabiu haruna shi kan komai dama da shi muke malam allah kara rayuwanka albarka muna godiya kwarai da gaske a gefe na nan ga baban masallaci alhaji ibrahim isa shine ciyaman dinmu na masallacin iya haruna masallacin warbin khattab wanda malamin mu yake jagoranta malam musa ga kuma alhaji bashir investment ga kuma babanmu gaba ɗaya shi ma na nan zaure baban shi malam muna godiya kwarai da gaske sannan shi deputy chairman na gombe local government barista shi sani iya haruna da kanshi ya kira ni ba ni uzuri ya kira ni da kanshi ya ba da uzuri kuma yace insha Allah zai turo ainihin deputy deputy muna godiya alhaji muhammad manga sannan shi honorable commissioner mai matasa dama wurin na matasa ne shi yasa muka ce lalle ya kamata ya zo da zahar muka yi magana da shi kuma gashi ya zo gashi anguwarsa ce kuma jama'ansa ne a honorable commissioner allah saka da alkhairi da dukkanin waɗanda suka rakoka duk waɗanda suke halartar wannan karatun akwai waɗanda kullum har na gane fuskokinsu wallahi da na waiga zan gansu tun da aka fara har zuwa yau da aran momin nan masu ƙari samin aya yawwa suna a akwai su ai kana yana da daɗin kana karatu da aran momi a tare da kai aran momi Allah ƙara muku albarka Allah ba mu ikon aiki da abin da muka karanta ina ga a wannan gaban zan tsaya saboda gaskiya babu lokaci Allah ta'ala ya karbi abin da muka yi a cikin wannan watan da abin da za mu yi nan gaba ya kuma gafarta mana kwarakwaranmu ya ba mu sabati a cikin dukkanin al'amuranmu jazakumullahu khair wa baraka fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Ahmad Muhammad Gombe Allah ya saka da alkhairi na gara kai zama Allah ya saka da alkhairi Allah ya fi mu yaba abin da aka yi malam da ya magana cewa akwai alarmomi masu karisa aya sai tuna min da wani abu da yake ina tafsirin dare ne malam umar yusuf mana tafsirin dare to amma lokaci mun dan tashi da yake ana social media to za ka dan bibici wani abu to ba aya kawai suke karisawa ba har ma gyara suka nemi su yau malam malam lokacin yana farkon suratul kafi yana magana huruful muqatta li tanbi ala ijazil qur'an yawa suratu maryam suratu maryam da yayi magana cewa alif lam mim yace guda shida ne yazo yace hamim aka ce guda shida to da yazo yace ghafir ya ce fusilat sai ya ce zuhruf sai wani ya ce ashura sai malam ya ce ka riga malam masallaci ka jira za a zo wurin maganar shura ma tana nan yawa shi ya dauka ita shura ita ma an ce mata hami ita ma tana cikin wayancan shidan ne ashe ya jira shi ita wannan hami ma'ayin sin kaf ne yawa ita ita kadai ne kamar yadda malam gaskiya alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi yasa suna kokarin dai su ga ta ina malam za su rugo masa a kare aya da yake akwai sabbin gardawa a cikin wurin suna jin an dan tabo qur'ani zai ga sun dan yunkuru haka shi qur'ani haka yake musamman lokacin da ake kokarin samun sa farko farko sai dinga dan zaburin mutum sai dai ya samu tarbiya insha Allah kuma sai kaga abun ya dan koma daidai Allah ya kara rayuwa albarka ina ga insha Allah ba tare da bata lokaci ba duk da cewa an dauki tsawon lokaci akwai abu guda daya zuwa guda biyu da zamu isar wa yan uwa kamar yadda malamai suke ta gaya mana cewa a samu istikama kamar yadda ramadan din nan daga farko zuwa ƙarshe gashi nan ubangiji allah ya sa an samu lafiya an samu kuma wadatuwa daidai gwargwado ba kamar yadda misali aka ta yi a baya ba ta zo dai ƙarshe kan to aikin alkhairin da yawa da ake yi a cikin ramadana malamai suke cewa da yawa wasu na yasarwa in an fita wajen ramadana wanda ya kamata kuma a samu istiqama innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika to yana da kyawu dukkanin alkhairin da aka yi a ramadana to in an fita wajen ramadana ma a ci gaba da yin su akwai majalis na ilimi da yawa ba iya idan an gama tafsirai na ramadan shikenan wani ba wani majalisi da zai kara zuwa sai wata ramadan in ba to kaga an samu ci baya yana da kyawu yan uwa majalis da ake da su a cikin gari a ci gaba da zuwa kamar yanzu nan masallacin onda foundation da kuma na can na juma'a ana gabatar da durus da yawa littattafa da yawa ana riyadu salihina ana tafsirin alkur'ani ana ahkamul jana'is ana karanta akhda'ul musallin da sauran littattafa kusan kowane rana ana karatu a masallacin nan litinin da alhamis ne kawai ba a yi hakan nan kuma can bypass to akwai masallatai da yawa a cikin gari kuma na malamanmu da suke gabatarwa yana da kyau na yau kai na kiyamul laili kai ma kai bayan ramadana ma mu ci gaba da zuwa daukan ilimi ba kawai daga ramadana sai ramadana ba Allah ya sa mu fahimta kuma ya sa mu sanya cikin aiki akwai sallan idi da za a yi ko da aka saba yi a can masallacin juma'a da ke bypass amma duka fi kusa da asibitin mai zare wanda insha Allah bana ma akwai wannan sallan idi shi Sheikh Ahmad an ce ya karisa aikin nasa yawa ya karisa tun da an farko daga farko Ramadana an zo har zuwa karshe to shi zai dora insha Allah hatta mimbari da za a hau na idi da ikon Allah shi aka ayyana cewa zai hau wannan mimbari za a hau kuma idin karfe bakwai da rabi saboda zafin rana yawancin ana rana na fitowa da zafi wannan lokacin to aka yi amfani da wannan lokacin aka ce bakwai da rabi inda an hallara insha Allah za a tsaye da sallar iri a daidai wannan wuri da aka saba gabatarwa sai kuma fom na ajin manya na dare wannan ma kaga duk aikin alkhairin ne ko kun ga duk aikin alkhairin ne da aka saba yi a ci gaba da yi manya su zo su shiga a ci gaba da karatuttuka Allah ubangiji ya fi mu yabawa ya kara rayuwa albarka na'am insha Allah za mu kira kwamandan Hizba Alhaji Rabiu domin ya zo ya yi khitamu homisk Allah ya saka da alkhairi ya cika mana da addu'a insha Allah
miwa annabi salati ya Allah muna roƙonka wannan ibada da muka yi ta azumi Allah ka karɓa mana Allah sadakoki da ayyukan alkhairi da muka yi Allah ka karɓa mana Allah ka ƙara wa rayuwar mu albarka Allah muna roƙonka gafarta mana zunubanmu Allah ka yafe mana kusakuranmu Allah muna roƙonka duk alkhairin da kake ba bayanka a wannan wata Allah ka ba mu shi ya Allah Allah ka sa da mu aka raba daren lailatul qadr da aka yi Allah sa da mu a ciki ya Allah Allah ka sada mu da alkhairin duniya da lahira muna addu'a ga iyayenmu waɗanda suke halartar wannan majalisi musamman waɗanda gemunsu nan ya furfura a cikin musulunci ya Allah muna roƙonka rayuwarsu Allah ka ƙara musu albarka Allah ka ɗauki rayuwarsu da mu da musu a cikin musulunci da imani malamanmu da suke karantar da mu a duk inda suke malamanmu na sunna Allah ka tsare musu mutuncinsu Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ƙara musu ilimi albarka Allah muna roƙonka kusa kurai da suka yi tun daga farkon Ramadan har zuwa yanzu in akwai su Allah ubangiji ka yafe musu abubuwan da suka yi na daidai Allah ka karɓa musu ka sa musu a cikin mizanin hasanarsu Allah muna roƙonka ka tare cikin zuri'arsu wanda za su ɗora daga inda suka tsaya ya Allah Allah ka yi albarka a cikin zuri'arsu iyayensu da namu wanda suka gabata Allah ka ji gansu ka gafarta musu wanda suke layar da mu da su in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani duk wanda suke ba wa addinin nan gudunmawa ta hanyar ilimi ta hanyar dukiya ta hanyar hikima ta hanyar karfi da basira ya Allah muna roƙonka ka sa aljanna ce makomansu Allah yadda muke tare a wurin nan kowa da irin kalar bukatarsa Allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi damoyi da muke da shi Allah ka yaye mana Allah duk wanda yake da wata matsala Allah ka san matsala ko Allah ka yaye masa ya Allah duk wanda yake fama da babu Allah ka raba shi da babu Allah duk wanda yake fama da babu Allah ka raba shi da babu Allah wanda yake cikin gidan haya ya Allah ka fidda shi ka bashi na kansa Allah duk wanda yake fama da haya Allah ka fidda shi daga haya ka bashi gidan kansa wanda ya fara gini ko yake da fili Allah ka bashi ikon ginawa wanda yake da shi kuntitacce ya Allah ka yalwata masa Allah ka bashi wanda yake yalwatacce wanda yake da yalwatacce Allah ka ƙara albarka da alkhairi a cikinsa ya Allah Allah muna roƙonka masu mata wanda suke zaune lafiya da iyalansu Allah ka ƙara musu zaman lafiya Allah wanda suke da matsaloli tsakaninsu Allah ka fahimtar da su ya Allah Allah ka datar da su ka zaru da su lafiya ya Allah Allah duk gidan da babu Allah ka wadata su ya Allah Allah ka raba mu da babu ya Allah tsadar rayuwa da muke fama Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah duk yadda tsadar ta kai Allah ka ba mu abin da za mu saya Allah hali da muke ciki na rashin tsaro a ƙasar nan gurare daban-daban Allah ka amintar da mu ya Allah Allah duk wanda suke da hannu cikin wannan ainihin abin shafi tsaro ya Allah cikin ilimin ka na gaba in masu shirya ne Allah ka shirye su in ba za su shirya ba Allah ka yi duk ɗauki matakin da ya dace da su ya Allah Allah hali da muke ciki na kunci na kunci da muke ciki Allah ka fidda mu ya Allah ya Allah ga an danna mana wani bala'i na abin da shafi ƙarin wutar lantarki Allah ka san abin da yake cikin wannan al'amari Allah ka kawo mana sauki cikin sa ya Allah Allah ka kawo mana sauki cikin sa ya Allah Allah wa'anda suka shirya wannan abin bayin ka ne Allah ka san yadda zaka yi da su ya Allah Allah ka san yadda zaka yi da su duk wanda yake da wani mukami a ƙasar nan ba shi da ikon tausayawa ba da nufin tausayawa al'ummarsa ya Allah cikin ilimin ka na gabi in dai ba zai tausayawa al'umma da mukamin da yake da shi ba Allah ka sauke shi daga kai ka kawo wanda zai tausaya mana ya Allah Allah ka sauko da shi kasa ka kawo wanda zai tausaya mana ya Allah Allah duk wanda zai sabbaba mana zaman lafiya da ci gaban al'ummar mu Allah in ka san shine abin da yake manufarsa Allah ka taimake shi ka agaje shi Allah duk wanda yake da hannu wajen hanyoyin da za a bi a ci gaba da kuntatawa al'ummar Najeriya ya Allah in zai shirya Allah ka shirye shi Allah daga makatakin shugaban kasa zuwa kasa in zai shiru Allah ka shirye su in ba za su shiru ba Allah ka saukar da su ka ga wanda suka fi su alkhairi Allah ka amintar da mu da mu da ainihin shugabannin ya Allah waɗanda suke taimakawa al'umma da addini Allah ka taimake su Allah duk wanda manufar su gyara ne da alkhairi Allah ka agaje su amma duk wacce manufar su aljihun su ne ya Allah Allah kar ka cika musu aljihu da kuɗin ka cika musu aljihu da damuwa ya Allah Allah ka cika musu aljihun su da damuwa ya Allah Allah duk wanda yake amfani da damar da yake da wajen kuntatawa al'ummar Najeriya ya Allah da shi da iyalansa Allah ka kuntata masa ya Allah Allah ka kuntata masa ya Allah Allah ka kawo mana sauki ya Allah Allah ka mana sauki ya Allah Allah ƙarshen Ramadan nan ya Allah ka ba mu iko mu ga ƙarshen sa ya Allah wanda suka gabata daga farkon su zuwa yanzu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka sa aljanna ce makoman mu Allah ka haramta wuta cin naman mu ɗalibai da suke karatu ya Allah ka sa albarka cikin karatun su Allah ɗalibai suke karatu na addini da zamani Allah ka sa albarka cikin karatun su wanda suke sanoyi Allah ka sa albarka cikin sanoyin su muna roƙon Allah duk ƴan kaso mu ka sa albarka cikin kasuwancin su wanda jarin su idala ce ya Allah ka ba su jari mai albarka Allah wanda kasuwanci idala ce Allah ka dawo musu da kasuwancin su Allah ma'aikatan mu Allah ka sa musu albarka Allah ka kawo musu ɗauki ainihin ka kawo musu salari mai amfani ya Allah ka kawo musu salari mai tsoka ya Allah ka sa albarka a cikin salarin su ya Allah yan siyasan mu da suke taimakon al'umma da addini Allah ka agaje su Allah ka taimake su ya Allah zabuka da za a yi na local government a jihar Gombe Allah ka zaɓa na mutanen kirki ya Allah Allah ka zaɓa da zamu ce gara da aka zaɓe su ya Allah Allah duk wanda cikin ilimin ka na gaibi ba alheri daga al'umma ba Allah kar ka dora mana shi ya Allah Allah kar ka dora mana shi ka mana masu alheri ya Allah Allah ka ba mu ikon yi wa shugabannin mu addu'a Allah ka sa mu ringa malaman mu addu'a Allah ka haramta mu ka ani hana mu ganin laifukan malaman mu ya Allah Allah ka haramta mu ganin laifukan malaman mu ya Allah Allah ka sa mu ringa musu addu'a الله كساك من الخير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا الله مالم موسى ادم مهولا abubuwan da isa a gaba don ci gaban al'umma da addini Allah ka agaje shi wannan makaranta ta su ta manar sabi Allah ka sa albarka a cikinta Allah Alhaji Ibrahim Aliyu mai zare Allah duk abin da ya kudirce wajen yi wa son yi wa addini Allah ka gaje shi ya Allah Allah ka rika dauki rayuwarsa sai ka cika masa burin sa ya Allah Allah bayan rayuwarsa abin da ya asana alkhairi Allah ka kawo da za su ci gaba da yin sa ya Allah Allah kawo da za su ci gaba da yin sa ya Allah Allah ka agaje mu duniyar mu da lahirar mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الخير كله اجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ai Allah muna roƙonka abin da muka roƙa Allah ka amsa mana duk abin da muka roƙa na alkhairi da wanda mu roƙa ba Allah ka ba mu shi ya Allah abin da muka nemi tsari a gurin ka da wanda mu iya ambata ba Allah ka tsare mu ya Allah Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya a gidajen mu lafiya da zaman lafiya a unguwannin mu lafiya da zaman lafiya a cikin garin mu ya Allah wannan jaha ta mu ta Gombe Allah ka cigaba da rike mana zaman lafiyar mu ya Allah Allah duk wanda zai shigo jihar Gombe dan ita man da hankali Allah kai mana maganin sa ya Allah Allah duk batakan da suke zuwa suke fakewa a jihar Gombe Allah ka ruza su ya Allah Allah ka tuza su ya Allah Allah ka taimaki shugabannin mu ya Allah Allah kai musu jagoranci ya Allah abubuwan da suka yi na alkhairi Allah ka ba su ladan sa kusakuren su Allah ka yafe musu abin da ya sauran musu na shugabanci na shekaru Allah ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba su ikon taimaka mana ya Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin